نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله yau muna sha uku ga watan al-muharram jira ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1448 wanda ya daidai da 28 ga watan shidda shekara ta 2026 muna ci gaba da yin tafsirar al-qur'ani mai girma a cikin suratul ma'ida mun tsaya daidai aya ta tamanin da biyu yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta tamanin da uku Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dami mimma arafu min al-haqq يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين شين مالا يتي ومنها daga cikin abubuwan da suke sa wato nasara su zamanto mafi saukin adawa da musulmi daga cikin abubuwan da Allah ya azurta su da su Allah ya ce wa idza sami'u ma unzila ila rasul idan suka saurari abinda aka saukar da shi zuwa ga ma'aiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad tsira da amincin Allah ƙara tabbata a gare shi asara zalika wannan yana yin tasiri sai kolobin a cikin zukatansu mana yana kama masu zukata idan suka ji alkur'ani mai girma musamman suka ji inda alkur'ani mai girma ya dace da abin da yake cikin littattafansu to wannan yana kama masu zukata yana yin tasiri yana sa rayuwarsu ta canza su karɓi addinin musulunci wa khashi'u lahu kuma suna duka ma wannan abin da suka ji na alkur'ani mai girma wa fadat a'yunuhum kuma idanunsu suna kwararowa suna zubar da hawaye bi sababi ma sami'uhu min alhaq saboda babaran abin da suka saurara suka ji na gaskiya alladhi tayakkanuhu wanda sun tabbatar da shi a wurin su ma haka yake muna garewa ko waɗannan suna daga cikin abubuwan da suka sa Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wala tajinanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara zaka samu mafi kusancin kauna da soyayya ga waɗanda suka yi imani waɗannan waɗanda suka ce mu nasarawa ne to Allah ya taba da wato dalilan da yasa suke haka dalika bi anna minhum qissisina rubanan wa annahum la yastakbirun sai ce wa idza sami falidhalika amanu saboda haka suka bada gaskiya da alqur'ani wa qarru bi kuma suka tabbatar da shi fa qalu suka ce rabbana amanna suka ce ya Allah mahalicin mu mun bada gaskiya mun yarda faktubna ma shahidina Allah ka rubuta mu tare da masu shaida wa hum su masu shaida din nan sune ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al'umma annabi muhammad tsira da amincin Allah su kara tabbata mai ya shaduna lillahi bit tauhid suna yi ma Allah shaida da Allah ta'ala makadaici ne shi kare ne abin bauta wa li rusulihi bir risala kuma suna yi ma manzannin Allah shaida da manzancin da Allah ya dora musu wasu ya ati ma ja'u bihi kuma suna yin shaida da ingancin abin da manzanni suka zo da shi cewa abin da annabawa suka zo da shi ingantacce ne gyararre ne baya da banna ko kaɗan wa yashhaduna ala al-umami sabiqa kuma suna yin shaida akan al'ummomi waɗanda suka gabaci wannan al'umma ta mu bi tasdiq da gaskatawa wa takzibi da kuma ƙaryatawa suna ba da shaida akan waɗanda suka gaskata kamar yadda suke ba da shaida akan waɗanda suka ƙaryata wahum udulun kuma su al'umman manzala sallallahu alaihi wasallam adalai ne mutanen kirki ne adali shine mutunan kirki wanda mafi yawa yake kaurace ma ko kuma gaba ɗaya yake kaurace ma saban Allah manya manyan zunubai bai aikata su ƙanana kuma mafi yawa kaurace musu yake to shi yake ce ma'adali shine musulmi gangariyan musulmi ingantaccen musulmi to shine adali mai adalci shine wanda bai saban Allah ba wai adalci ana maganar zalunci kadai ba duk abin da Allah ba ya so to in ka guje mashi kayi adalci to abinda Allah ke so in ka aikata kai adali ne ba sai an baka shugabanci ba ka daidaita mutane ba ba sai gidanka kayi daidai ba kadai kake adali ba a ko ina a kowane fage aka same ka to kana kokarin kare doka Allah subhanahu wataala da yin aiki da ita a wannan lokaci sai a kira ka da sunan adali to al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama haka suke shi yasa anan nasara suka ce faktubna na shahidina Allah ka rubuta mu tare da masu shaida shine malai yace wa mudulun su alamun manzala sallallahu alaihi wasallam adalai mutanen kirki ne bayan Allah ne na kwarai shahadatuhum maqbula shaidar su karbabbiya ce a wurin wa a wurin Allah subhanahu wataala kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata haka nan dai muka sanya ku al'umma mafificiya zaɓaɓɓiya adala mutum ne kirki me yasa Allah ta ce muka sanya ku haka lita kunu shuhada a alan nas domin ku zamanto masu ba da shaida ga mutane wa ya rasulu alaikum shahida domin kuma manzo ya zamanto mai ba da shaida a gare ku kaga Allah ta'ala shi ya kafa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam domin su zamanto masu shaida akan sauran mutane gaba daya ashe Allah ta'ala zaba yi ya zaba al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya fifita su akan sauran al'ummomi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku al'umma manzon Allah kun zamanto ku ne mafi alherin al'ummar da aka fitar da ita saboda mutane da wannan yabo ne Allah ta yake ma al'umman manzan Allah alaihi salatu wassalam malam yace fa ka'annahum kai ka ce su waɗannan mutanen waɗanda Allah yake yabo alil kitab din nan nasara limu kamar dai an zarge su min lama yalum lauma muna ganewa ko to sigatul mabni lil majhul sai ce limu kamar yadda ake cewa kila sai ce lima an zarge shi yawa fa ka'annahum limu kamar dai an zarge su ala imanihim akan ba da gaskiyar da suka yi saboda duk wanda ya ba da gaskiya sai an zarge shi idan yana tare da waɗanda ba su ba da gaskiyar ba duk mutumin da yake kokarin yin gyara cikin al'umma to sai ya sha zargi sai ya sha zagi sai ya sha baci sai ya sha wulakanci saboda ya hita daga mutane so yake ya gyara so yake gama da duniyar shi lafiya su kuma sauran mutane ba wannan ya dame su ba su dai abinda suke so kawai su ci duniyar su saboda kamar an zarge su akan ba da gaskiya da suka yi wa musara atihim fihi da kuma gaugawa da suka yi a wurin ba da gaskiya sun yi saurin yarda da Allah subhanahu wataala kama an zarge su faƙalu sai suka ce wa malana me ya same mu la nu'minu billahi ba za mu ba da gaskiya da Allah me za mu ba da gaskiya da Allah subhanahu wataala alhali Allah shi ya halice mu Allah shi ke ci da mu shi ke shayar da mu shi ke tubatar da mu shi ke ba mu wurin zama shi ke shayar da mu ruwan sama shi ke ba mu zafi da iska babu wani abu face Allah ke mamu shi to me zai yana ba da gaskiya da shi mu yarda da cewa shine abun bauta shi kadai mu yarda da dokar shi wa ma ja'ana min al kuma me zai hana ba za mu yarda da abin da ya zo mana na gaskiya ba daga Allah subhanahu wataala ba wa natma'u kuma mu muna sa rai an yi da khilana rabbuna Allah malicin mu ya shigar da mu ya shigar da mu ma alqaumi salihin tare da mutane na kwarai ai abin da suke nufi wa man ladhi yamna'una menene abin da zai hana mu min al-imani billahi daga ba da gaskiya da Allah wal halu alhali kuma annahu qad ja'ana al-haqq min rabbina gaskiya ta zo mama daga Allah mahalicin mu wa qulil haqq min rabbikum ko kace ga gaskiya ran daga Allah wa qul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil yawa ka ga ma mutane cewa gaskiya ta zo ƙarya ta kare alladhi la yaqbalu ash-shakka war-rayba gaskiyar da ta zo mama daga Allah mahalicin mu ba ta karɓar shakku ko kuma kokwanto domin dalikar kitabu larai bafi wannan littafin babu kokonto a cikin shi hudan lil muttaqin shirya ne ga masu tsoron Allah kuma Allah wani wuri yace tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin sabkarwan littafin nan na alqur'ani babu kokonto a cikin shi cewa daga Allah ne subhanahu wataala to saboda haka gaskiyar da ta zo mamu ba ta karɓar shakku ko kokonto gaskiya ce tabbatacciya inna hadha la huwa haqqul yaqin Allah ce lalle wannan alqur'anin lalle shine gaskiya wanda take tabbatata wa nahnu idza amanna mu kuma idan muka ba da gaskiya wattabana alhaqa kuma muka bi gaskiya din idan mun yarda da gaskiya din to kuma sai mun bi ta saboda kawa mun yi aiki da ita yardarka da gaskiya kare ba za ta cece ka wurin Allah ba sai ka yi aiki da abin da ke ciki muna ganewa ko shi yasa Allah sai ka ja ce innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi ni aiki na kwarai saboda ka imani shi kare ba ya isa sai ka bi dokokin Allah ka aikata su abinda Allah ya ce kai kai abinda Allah ta'ala ya ce ka bari ka bari abinda Allah ya sanya ka na ibada kai abinda Allah ya sanya ka na mu'amala kai abinda Allah ta'ala ya sanya ka na ɗabi'u kai to a lokacin nan ne ka ba da gaskiya kuma ka ba gaskiya ɗin to da kamar suna cewa mu idan mun yarda da Allah mun yarda da dokar Allah sa'annan kuma ita wannan dokan muka bi bayanta muka yi aiki da ita ba ma'ana to muna kwaɗayi sakamakon haka an yudkhilana Allahu aljanna Allah ya shigar da mu aljanna ma alqawmi salihin tare da bayan Allah na kwarai kamar yadda Allah ya faɗa wa ulaika ma alladhina nama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin mutanen kirki raka mutanen kirki suna farawa daga annabawa da manzanni da sauran bayan Allah da Allah subhanahu wataala ya yi su to tare da su za a shiga aljanna domin ka zama irin su kayi koyi da su sai Allah ta'ala ya gama ka da su ku shiga aljanna tare wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab da duk wanda ya gyara daga cikin uwaye da 'ya'ya da kuma dangi to Allah subhanahu wataala zai dauke shi ya sanya gidan aljanna fa ayyumani in yamna'una saboda haka wani abu ne zai hana mu mu ba da gaskiya da Allah alaisa zalika shin wannan ba ya kasance ba mujiban lil musara'a mai wajabtawa ne ga gaugautawa wal inqiyadi da kuma jawuwa da mika wuya lil imani ga imani da Allah subhanahu wataala ba wa adami takhallufi anhu da kuma rashin yin makara daga ba da gaskiya da Allah subhanahu wataala قال الله تعالى وسي الله تعالى يا فدا yana ba su amsa Allah yace fa asabahum Allah bima qalu sai Allah ta'ala ya ba su tukuici bima qalu saboda maganar da suka yi to Allah ya san gaskiyar maganar da suka yi za su yi aiki da ita kaga Allah bai ce bima fa'alu ba tare da cewa aiki shi ma yana shiga cikin me magana tana shiga cikin aiki ita ma ana kiranta da aiki amma anan sai Allah ya wadatu da faɗin bima qalu da abin da suka faɗa ai bima tafawwahu bihi Allah ta'ala ya ba su tukuici saboda mi abinda suka bude baki da shi suka faɗa min al-imani na imani da Allah subhanahu wataala wa naqaqu bihi da abinda suka bude baki suka yi magana da shi min at-tasdiq bil haqq na gaskata gaskiya wani irin tukuici Allah ya masu Allah ya ce jannatin Allah ya yi masu tukuici da gidan aljanna wace aljanna Allah ce tajiri min tahti al-anhar wadda koramu suke ta gudana karkashinta gulabe ne al-anhar jami ne na annahar annahar shine katon gulbi irin wanda bai kwahewa tsawon shekara sai dai ga rani ka ga ɗan yi ƙasa ga damuna kuma ya ambaliya kamar ba za a canye gidajen mutane to shi ake ce ma annahar to suna ta gudu karkashin gidajensu khalidi na fiya kuma za su dawama a cikin ta karshen jin dadi kenan a ce an baka jin dadi kuma baya karewa baya yankewa la yabquna anha hiwala ba su neman canzawa daga wannan dadin da Allah subhanahu wataala ba su na aljanna ka dawama a ciki ba mutuwa ba rishin lafiya ba takaici ba bakin ciki kullun cikin walwala kake kullun cikin jin dadi kake ba kamar duniya ba duniya kana ƙara jin dadi shekarun kana ragewa sai ka kai inda ga ka dumu dumu cikin dadin amma ba kaje shi wa gidanka mai kyau motar ka mai kyau tuwanka mai kyau amma cikin su ba wanda kake jin dadi domin yayin ka ya riga ya wuce ka yi feri ne shikenan kawai jiran lokaci kake yi ga fa dadin kudi suna nan kullum sai dai a zo a kara ma ga kunne a ce yau wani ya kawo miliyan arba'in nawa ba ma kaji da kyau daga cikin sanyi ba kajin sanyin cikin raba duk ba kajinta kaka da suturu masu kyau duk kawo jin daɗin su gaba daya to aljanna ba haka bane aljanna kullum kana ƙara jin daɗi kuma rayuwarka tana ƙara zama sabuwa fil domin yadda kake haka za a tsaida ka ba ka ƙara ƙaruwa haka za ka tsayawa kawai ka ci gaba da shagali ka ci gaba da jin daɗi na sahabar jannati da mafi shugulin fakihu dan aljanna Allah ya suna cikin shagali suna cikin walwala da jin daɗi ana cikin hidima aljanna ba abin da ake banda shagali banda ci da sha ba a kwana ba a mutuwa ba a fada aljanna ba hasada ba keta ba bakin ciki wannan duk gidan duniya ke da waɗannan abubuwa saboda ba gidan zama bane shi yasa take da waɗannan abubuwa a ciki dan in babu su to sai mutum ya miƙe ƙawawa ya ce zannawa za yi don a nuna ma duniya ba wurin zama ba ce to ciki akwai ni kullum sai ka samu wanda zai bata maka rai idan ka hito daga gidanka lami lafiya da matarka da ɗiyanka to kana iya hitawa waje wurin yin kwana ma daga gidanka da moto wane zo wu haka har sai gabanka ya faɗi ana iya yin haka kawai ka jiran ka ya baci sai ka ji ma an yaba koma gida kake ba ma kamar haka Allah waddanka in shi ma mawadaci ne ya kwana ya dawo in ce me aka yi bisa hanya nake ba kai ka hito ni bisa hanya nake me aka yi to ta rigima daga nan kagaran kowa ya baci ko kuma wani abu ita dai duniya da ya rana ta hito ta faɗi ba wani bai ɓata maka rai ba ko ka da wato wata yin wakar da rana ka zo ka yi suke abinci an canyi ba aje maka ba ka san dole ranka ya ɓaci kuma wasu manyan baki ne wanda kana jin nauyinsu an ce masu suka ce dole ka yi haƙuri sai dai zuciyarka ta ta zafi kawai amma ba yadda za ka yi ba za ka nuna dan me aka ba su ba saboda sun cancanta a ba su ba haka duniya take ko kuma sayan kudinka da kake kokarin yin wani abu da su su faɗi ko ba haka ba to amma lahira a gidan aljanna duk babu waɗannan abubuwa kullum cikin barin ciki cikin jin daɗi da walwala ake kaga mutum ya yadda wasu kudi ya yi karhinsu amma ya ta damuwa saboda su ba wani abu bane wurin shi dan dai a nuna ma duniya ba wurin zama bace ba gidan daɗi bace duk daɗin ta ta wahala ce Allah ya samu kari da ita lafiya wa dalika jazaa'ul muhsinin wannan shine tukuici da sakamakon mutane waɗanda suke masu kyautatawa Allah ya ba su gidan aljanna malam yace wa hadhihi ayatu waɗannan ayoyi da aka karanto nazalat fin nasara sun sabko ne a cikin sha'anin nasara allazina amanu bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka ba da gaskiya da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kan najashi kamar najashi sarkin habasha wanda manzala sallallahu alaihi wasallama a shekara ta ta shidda ce ko ta biyar manzala sallallahu alaihi wasallam ya tura ya tura ainihi sabai ce ku ta hitan lokacin da garin makka ya zabi garin makka ya ɗauki zabi ba daɗi zala sallallahu alaihi wasallam ce ku ta hitan a wannan garin akwai wani sarki adali wanda ba a zalunci a wurin shi ku je ku zanna can ha Allah ta'ala ya kawo muku mafita suka tafi su sha wani abu da farko suka je suka zauna wannan da kisa ce sananniya to kamar shi kaga shi sakamakon zuwan sahabbai a garin ya karbe su suka ce daga makka suke ya ba su wuri ya ce a sarke su baki ne tun ma bai san ko suwa ne ne ba bai san me ya kawo su ba domin ba su gara mai addinin su ba sai mutanen makka suka tura mutane a je a dawo da su a ci gaba da wahalar da su da azabtar da su cikin garin makka tunda sun bar addinin uwaye da kakanni mawari ma shi ya ji menene suke dauke da shi ya ce kai bakin nan a kira su ga wasu zo sun ce ta yaga me gama ko da su aka tiga shi addinin su muke yi muka bari muka koma addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe dai ya tambaye su me addinin suka mai bayani yace to tunda haka nan ne har suka dan tsokane shi su mutanen makka suka ce waɗannan mutanen sun zo da wata sabuwar magana game da annabi isa suna gayin wata magana in ka ji ta ba za ka ji daɗi suna cewa wai annabi isa mutum ne bawan allah ne da jashi ce kai kuna da wannan abin da aka saukan ma annabin naku kuna da wani abu da za ku karanta mana suka ce akwai karanto mai suratu maryam ana karanta mai ana fassara mai ana karanta mai da aka kare aka ce to kaji abin da addinin mu yace ya ce annabi isa ko wurin mu haka yake da Allah ya tashi kunyata su a ce annabi isa bai wuce haka bawan Allah ne banza Allah ne annaban Allah ne ya kanta kire shi ba Allah bane ba dan Allah bane ya ce kai baki ku je ku zanna gari na ku ta yawo cikin gari duk wanda ya taba ku zo ku gaya mani ku kuma ku tashi ku ba mutane ne to na ja shi kenan to kamar shi wa gairi da wani shi mimman amana minhu daga cikin wanda ya bada gaskiya da najashi ko ya bada gaskiya da Allah subhanahu wataala wa kadhalika malan yace to kamar haka kuma la yazalu bai gushewa yujadu fihim ana samu a cikin nasara man yakhtaru dinal islam wanda yake zaba addinin musulunci ya musulunci har yanzu ana samu kai kullun sai nasara sun musulunta kullun amma kullum bai hude baya musulunta kullum ba ma guje baya musulunta amma dai nasara gaskiya abin da Allah ya faɗa haka nan ne kullum sai ka samu ba nasare ɗaya ko biyu ko uku a nan yankin ma ba ake magana ba duniya ba duniya kan mutane da yawa ke musulunta kullum wa ya tabayyanu lahu butlanu ma kanu alai kuma yana bayyana gare su lalacewa abin da suke akan shi yayin da ake kiransu zuwa ga addinin musulunci sai su gane cewa ashe su kan ɓanna suke wa hum aqrabu min al-yahudi kuma su sun yi kusa da yahudu wal mushrikina sun yi kusa da mushrikai ila dinin islam zuwa addinin musulunci walamma zakara thawabal muhsinin yayin da Allah ta'ala ya faɗi ladar da zai ba masu kyautatawa zakara iqabal musiiina sai Allah ya faɗi zunubin waɗanda suke masu munana aiki sakamakon da Allah ta'ala zai musu kamun da Allah zai musu قال تعالى يتي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ودن كما سكا كافرت دا الله كما سكا قرية آيو يمو أولئك أصحاب الجحيم الله يتي ودن سوني أبكم وتجهنم سوني ما أبو تجهنم li'annahum kafaru billahi me yasa suka zamanto ma abuta wata jahim saboda sun kafirta da Allah wa kazzabu bi ayatihi al-mubayyinati lil haqq sannan kuma sun karyata ayoyin Allah ayoyin Allah waɗanda suke bayanin gaskiya ba su ba da gaskiya da su ba shi yasa Allah ta'ala ya ce to ga sakamakon su Allah ta'ala ya kiyaye mu daga kafirci da karyata ayoyin Allah sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allah lakum min al-mata'im ya ku waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah subhanahu wataala kada ku haramta daɗaɗan abubuwan da Allah ya halatta muku kakku ce haramun yau in ba kaci ba kaci min al-mata'im na abubuwan ci yawa kas saboda ba kaci ba ka ra'ayi kace haramun ne muna ganewa ko wal masharib da abubuwan sha saboda ba ka ra'ayin su kakkace haramun ne a'a ba ka ra'ayi dama nan ba dole bane ba ka so amma ka bar ma mai so ya gwangwaje to ka bar shi sha dadin shi ka bar mutum yana so a mai dage dage da naman akuya ko naman rago ko naman sa ko kuma naman tsuntsaye ko naman zabi ko naman kaji ko naman tantabaru duk abin da yake so yana so a mai dage dage a mai doguwar miya ko a mai gajera ba ruwanka ka bar shi sha dadin shi yawwa in soya mashi za a yi kabari in ma babbace mai za a yi kayan shi ne kabari ya ci daɗin shi muna ganewa ko haka ma abubuwan sha wanda ke so ya sha mai daɗi wanda yake so sai an ketare ni sai an tsaya an aje hankali a mai kayan sha masu daɗi wanda za su rada mai jiki su ratsa jikin shi ji daɗi ji sanyi garan shi ji farin ciki kakka haramta mai wannan in kai ba ka sha bare sha abin shi yawa muna ganewa ko da haka Allah ta'ala bai haramta mu jin daɗi ba abinda Allah ba ya so wato mu ce dole sai mun ji daɗi kuma ba mu da halin jin daɗi ƙarhin hali shi Allah ya hana da karman je da ƙarhi da yaji shi kenan kuma dan ba kada kaga wani yana gwangwajiya kaga ce haramun ne kama Allah ƙarya domin ba haramun ba ne. Fa inna ha domin su abubuwan cidin nan da abubuwan sha ni'amun nemomin Allah ne. An amallahu biya alaikum Allah ya muku nema da su. Jin daɗin rayuwa ne da Allah ta'ala ya kawo muku. To Allah ta'ala kuma cewa amma bi ni'mati rabbika fa haddith. Game da nema Allah da ya maka to ka ba da labari ka gwade ta. ka yi abin da za a gane cewa lalle kana jin daɗi ba hana ka ba ba son duniya ba ne mutum kullum sai ya ci nama yana da kudin cin naman yawa san Allah ne ma Allah ne saboda Allah ya halatta maka sai ka ci abin ka yawa fahmaduhu da haka ku gode ma Allah idza ahallaha ko id ahallaha lakum tunda Allah ya halatta muku su sai ku gode ma Allah washkuruhu ku yaba Allah ku gode mashi wala taruddu ni'matahu kada ku yi watsi ku mai da nema Allah bi kufriha da kafirce mata aw adami qabuliha ko kuma ku ji karbarta kar ku yarda ku yi watsi da nema Allah ta hanyar butulce mata ku nuna ba Allah ya maku ba ku ne kuka yi makan ku ko kuma ku ki karba Allah ya maka kace ba ka so aw iqadi tahrimiha ko kuma kudirce haramcinta halali kuma halaliya ce kakka yarda kai wannan fa tajma'una bi zalika sai ku hada da haka bainal qawli ala Allah al-kadhiba tsakanin magana ga Allah subhanahu wata'ala ta ƙarya kuma Allah ƙarya kun haramta abin da ya halatta shi wa kufran nema da kuma kafirce ma nema wa i'tiqad al-halal at-tayyib da kuma kudirce abin da yake halal ne mai dadi haraman khabithan ku ɗauke shi haram ne mummuna fa inna hadha min al-i'tida wannan yana daga cikin ta'addanci yana daga cikin wuce iyaka idan Allah subhanahu wataala ya maka nema to ka gode ma Allah subhanahu wataala akan wannan nema da ya maka ka ji dadi ka sha dadi ka sa mai dadi duk Allah ta'ala bai hana ba yawa abinda aka ana tunanin abubuwa masu dadi su dauke maka hankali ba ka salla ba ka salati sakamakon mi ka yalwata makanka duniya ɗin ka ɗauka kawai jin daɗin duniya ba su da abinci na bara-bara komi nasu na kwarai ne kaga suna jin daɗi suna shan daɗi irin lemunan da suke sha ba mu iya shan su nan wurin an kawo su ba mu iya sayan su irin shayin da suke ma ba irin na komi nasu ba irin namu bane kuma akwai wadata kuma kowa ya waye sayan abin ba a wani garin gari kowa zai sayi kuma doka ke akwai mai tsanani ba irin namu ba kowai naka ga mutane na ta sai da abinci a can wurare na sai da abinci ga sunan iyakantattu dole a tsaya nan wurin inda kake dole ka je ka ci abincin ko ka sau ka je gidanka ka dafa abinka to Allah ta'ala ya ce suna jin daɗi suna morewa wa ya kuluna kama ta kulul an'amu kuma suna ci amma kamar yadda tumaki ke cin abinci suke ci Allah ya kiyaye to Allah ta'ala ba ya san musulmi irin wannan rayuwa tsarin ka gaba ɗaya duniya ce ina za ka duniya daga ina kake daga duniya ka kullun dai duniya labarin ka gaba ɗaya shigarka da fitarka duniya ce kawai ba magana daga wurin Allah kake ba magana daga wurin manzo Allah kake ba magana daga wurin alqur'ani shikenan kawai shagalin duniya ake ta yi kana cikin wannan yanayi shikenan sai ka ji tsit sai dai ka ji ka daram an zuro ka cikin kabari an jira maka itace ko duwatsu shikenan an gama da kai ana jima sai ka ji ana man rabuka ma nabiyuka ma dinuka man nabiyuka wane ne Allah wane ne annabinka me addininka shikenan an riga an gama da kai an saka cikin wannan ramin an matse ka za ka zamnawa na har abada har tashin alkiyama to saboda ka irin wannan rayuwa Allah ta'ala ba ya son musulmi ya yi ta ba daidai bane musulmi ya zanke irin wannan rayuwa Allah ya kiyaye wallahu qad naha Allah ta'ala ya riga yayi hani anil i'tida'i daga wuce iyaka faƙalis ya Allah ya ce wala ta'tadu kada ku yi zalunci kada ku wuce iyaka me yasa inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah ta'ala ba ya san mutane masu wuce iyaka Allah ta'ala ba ya san mutane waɗanda suke masu ta'addanci to tunda Allah ba ya san su me yake masu bal yubghiduhum Allah yana kin su wa yamqutuhum kuma Allah yana fushi da su wa yu'aqibuhum kuma Allah na musu uquba ala zalika akan wannan tun ma'amara sannan Allah ya umarni bai ziddi ma alaihi mushrikuna da kishiyan abin da mushrikai suke a kan shi allazina yuharrimuna ma ahallallah waɗanda suke haramta abin da Allah ya halatta fa qala ta'ala yace wa kulu kuma ku ci mimma razaqakumullahu daga abin da Allah ya azurta ku shi halalan tsayiban halaliya mai daɗi ai kulumin rizkihi ku ci daga arzikin Allah allazi saqahu ilaikum wanda Allah ya baku shi bima yassarahu saboda abin da Allah ya saukake shi min al-asbabi na hanyoyin da kuka samu wannan arzikin ka san kowa da irin hanyar da yake bai samu arziki yau yanzu nan duk muna samun arziki in kariwa za ka ga galibi nan kowa hanyar shi daban Allah ya raba mu ayyuka da dama ga mu mun haɗu wuri guda amma kowa irin aikin shi daban wani aikin hannu yake yi wani kasuwa yake yi kasuwan ma kala kala ce wani ma'aikaci ne wani ma'aikacin kanshi ne wani ma'aikacin furoje ne wani ma'aikacin gwamnati ne duka Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙe mana hanyoyin da za mu yi samu arziki mai kyau sai idan bai mai amfani da wannan arzikin mai kyawun da Allah ya ba mu to kowa da irin abin da Allah subhanahu wataala kuma kowa yana kallon kowa wai aikin da yake kawai yana samu da aikin da kake yi wanda ba ya ruwan aikin kallon ka yake wa anya kawai yana isa ka aikin saboda bai san sirrin aikin ba kai ma kallo kake yi wa anya ka wani bukatar shi tana biya ka sai in ka shigo cikin wurin sai ka gane sai in ka yi mu'amala da mutum ta aikin shi za ka gane shi yana samun kuɗi amma daga nesa dama ba ka ganewa shi ma bai gane ka Allah ya rufa mu kowa asiri idza kana halalan idan ya zamanto halaliya to Allah ya ce ku ci me halaliya malam ce la sariqa la sariqatan ba sata bane domin sata haram sata karama da babba duka haramun ne karamar sata da babbar sata dukkan su haram ne yawwa da satan kudin babanka da satan kudin mutane da satan kudin kasa duka ɗaya ne da haram ne wurin Allah duka Allah ya hana sata kuma duk wanda yake rayuwa ta hanyar sata yake ci yana sha to ba halal yake ci ba haram yake ci wala ghasban sannan kuma ba kwace ba ba kwace ba irin wanda da yawa daga cikin matasa shi ma sata din dama da ayyukansu ne da yawa daga cikin matasa ma da wasu manya waɗanda ba su riƙe girmansu ba suke wani babba ne za ka gane mai shekaru da yawa amma ɓarawo wani babba ne mai shekaru da yawa za ka ganshi amma ƙwace yake yawa da ya kaɗai ta da kai wani wuri ya gaba da baya ba kowa sai kuma ƙwace sai hido ma wuka ka yi mamaki babban mutum ya ce ko ka bada abin da ke gare ka ko in so kama wuka to kwace ma ba halal bane wanda yake rayuwa ta kwace waɗanda suke bari shabin dare karhe ɗaya na dare in ta su tattara wasu hanyoyi in ka taho da moto a kwace in ka taho da salulanka a kwace ko a lalabe kan kana da kuɗi wani ma daga gidan shi zuwa sallah asuba ake tare shi in ya taho da salula a kwace in kuma ya ka tari ya yi mantuwa ya taho da kuɗin shi a kwace mai shi in ba haka ba a caccaka mai wuka kuma a kwace kuɗin a irin wannan rayuwa ba rayuwa ce ta halal ba rayuwa ce da Allah yake so musulmi ya rayu da ita ba kai ma ka tashi ka zama namiji kamar kowa ka nema ka sha wahala ka ci zufarka ba wai zuwa wani ba ya yi wata da watanni yana yi ko ko mutane da suke dirawa cikin gidajen mutane cikin dare jaye moto ko su jaye wayoyin mutane ko su jaye kayan amfanin mutane yanzu barayin zamani ma ba ruwansu kowane abu ma dukiya ne komi ma dukiya ne ta abinda suka samu suna iya zuwa hada tuwonku da kuka ajiye ku yi zazzabe a yi ɗumame da shi duk su yi gaba da shi zai su ɗumama abinsu in sun ɗumama su wanke tukanen su yi kasuwa a ba su dala ɗari ɗari ga tukanen shi ke zai sha wiwi ta madarar su guda shi kenan sai kuma sun barka da wahala jikka biyar ba za ta hada ma wannan kayan da aka kwashe ma kuma kai ba jikka ma ba kada dama tuka da duk sun tsuwa da kana da hali da baka bar su haka nan ba da kai ma ka hurhura sun baka aiki Allah ya kiyaye to halal shine ba sata ba ba kwace ba wala ghaira zalika min anwa'i kuma ba wani wannan ba ma min anwa'il amwal daga nau'ukan dukiyoyi allati tu'khadhu bighairi haqq waɗanda ake kwato su ba da gaskiya ba kamar zalunci kamar mutum ya samu kuɗi ta hanyar cin amana ko ta yaudara ko ta ƙarya ko ta zamba cikin aminci da waɗannan hanyoyi ne waɗanda ba na halal ba duka Allah subhanahu wataala ya hana mu neman irin waɗannan hanyoyi domin hanyoyi ne na shaidan shi za Allah ce ya ayyuha nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban ya ku mutane ku ci halal mai dadi daga cikin abin da ke cikin ƙasa sai Allah ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan amma kada ku ba hanyoyin shaytan hanyoyin shaytan sune sata sune kwace wato sune fashi da makami cin amana yaudara zamba cikin aminci ƙarya hanyoyi dai ga sunan na samun kudi amma kamar yadda wani ta hanyar na'urorin nan ta hanyar intanet yake kwashe mu mutane kudi mutane Allah ta'ala ya masu fasaha Allah ya masu fasaha maimakon su ya amfani da ita kana da fasaha ba sai ka je ka yi amfani da ita ba da za ka zanki aiki ana biyan ka ba amma sai ka zo ka zanki shiga cikin kwanta ɗin mutane kana jaye masu kudi akwai mutane masu kwakwalwa wanda kowane mataki aka dauka su ma sai sun dauki mataki aikin kenan ba su da wani aiki dare da rana sai shi ka da yadda aka samu wani ƙwararre ko ba karatun suka yi ba haka Allah ya maka baiwa amma ka wulakantar da baiwar da Allah ya maka nema wuce Allah ya maka ya kamata ka yi amfani da wannan nema da Allah ya ma wurin ne wurin amfanin kanka da al'umma amma sai ka zo ka biya ma shaidan ka biya ma son zuciyarka ka zo ka zanki jaye kuɗin mutane kana sace kuɗin mutane kuma ba su da wani albarka kana nan inda kake jirar da asirin ka ya tonu za a ba da labarin irin kuɗin da ka ja na mutane amma kana nan wulakantacci komi ba kaɗan to me amfanin wannan da ka yi amfani da wannan kimiyya da Allah ya baka a wurin alheri da babban mutum za ka zama mutane da yawa za su ɗaukaka aiki saboda kana da kwakwalwa kwakwalwarka tana yi tana ja tana da haske sai ka yi amfani da ita ba amma mutum sai bai masan zuciya shi zai a wulakance daga ya ja miliyoyi da yawa amma yana nan baya da kodala Allah kiyaye wa kana aiban tayyiban sa'annan kuma abin ya zamanto mai tsarki ne mai daɗi ne muna ganewa ko halal to kuma mai daɗi duk abin da baya da daɗi to ba halal bane duk abin da baya da daɗi haram ne yawa wa wallazi la khubta fi shine wanda babu muni a cikin shi wa kharaja bidhalika al-khabith min as-sibai malan yace da haka ne mummuna daga cikin namun daji suka hita din namun dajin da yake namiji ne mummuna to haramun wal khaba'ith na mata su ma namun dajin da ka sani mugu ne to ya hita daga cikin wannan da Allah ya ce tsayiban ka ci mai daɗi Allah ta'ala ya ƙara mana daɗi kuma ya ƙara mana arziki na halaliya ya samu dace da alkhairin duniya da lahira ya kira sallah taqullah Allah ta'ala ya ce kuma ku ji tsoron Allah fimtisari awamiri a cikin aikata umarnin Allah واجتناب نواهيه da kuma nisanta hana Allah subhanahu wataala alladhi antum bihi mu'minuna ku ji tsoron Allah wanda kuka ba da gaskiya da shi Allah da kuka yarda da shi kuka yi imani da shi kuka yarda da shi kare ne baya da abokin tarayya to ku bi dokar shi abin da yasa ku ku yi abin da yana ku ku bari fa inna imanakum billah saboda yardanku da Allah da imani da shi yujibu alaikum taqwa shi ke wajabta muku jin tsoron shi wa mura'ata haqqihi da kuma kiyaye haƙƙin Allah subhanahu wata'ala wanda shine abauta ma Allah shi kadai fa haqquhu an yu'bada wa la yushraka bihi shay'a haƙƙin Allah shine abauta ma Allah shi kadai ba tare da an hada shi da kowa ba fa innahu domin la yatimmu imani bai cika illa bi zalika sai da wannan muna ganewa ko imanin mutum ba zai cika ba dole sai yayi aiki da dokan Allah awwa duk dokan Allah gaba ɗaya sai kayi aiki da ita tattaqullaha mastata'tu duk wanda kake iyawa kaki to kaga kayi sakaci kayi wargi amma wanda yafi karfin ka dama la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora mare ko ba sai abin da take iyawa amma abin da kake iyawa din to me yasa baka yi ba alhali kana da iya kana da iko kana da damar kai me hana ka Allah ya samu dace malam yace wa dallatil ayatul karima ayan nan mai girma ta yi nuni ala annahu akan cewa lalle shi al'amarin yadda yake idza harrama halalan alai idan mutum ya hana ma kanshi wani abu da yake halal a kanshi min bawa min na abinci yace haram ne ba ya ci ka san akwai mutane masu wannan ku wa sharabin ko abin sha kace haram ne ba ka sha wa surriya da kuma sadaka wa ama da kuma kuyanga duka Allah ya halatta mana au ma malakat aymanukum ko to mutum ya haramta yace haramun ne fa innahu la yakunu haraman bi tahrimihi abun ba zai kasancewa haramun ba saboda ya haramta shi ba yawan ba mai haramtawa sai Allah haka dan ka haramta yana nan matsayin shi na alaliya yawwa lakin law fa'alahu sai dai da mutum zai aikata yace abu kaza haramun ne akan shi fa alaihi kafaratu yamin in yana so ya dawo ya ci wannan abin to kafarar rantsuwa ta kama shi to abin da ka haramta to in kana so ka hita daga wannan haramcin sai ka yi kafara ta rantsuwa قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم Allah ta'ala ya yanke maku warware rantsoyinku wallahu maulakum wa wal alimul hakim Allah ne majibincin ku kuma Allah shine masani mai hikima haka diya inda kace abu kaza haram ne baka ƙara cin kaza kuma kaci to sai ka kafara ta rantsuwa wadda kafara rantsuwa ita ce ayar da za mu tashi akan ta gobe insha Allah za mu ga yadda kafara rantsuwa take muna ganewa ko duk abin da ka haramta ko menene abinci ne abin sha ne sutura ne alhali kuma dama halal ne kai ka haramta shi kace saboda ba ka so kace haram ne na haramta ma kai na cin kaza to yana nan matsayin shi na halal duk lokacin da kake so ka ci ka je ka ci amma sai ka yi kafara yawa kaga sauki ko addinin musulunci sauki gare shi da sai a ce ma to shikenan haramun ne ba ka ƙara jirar da ka ci shi zai zama sanadiyar mutuwarka a ga tausayi na Allah sai aka ce a ɗi lokacin da ka so ka ci abin je ka ci amma ka yi kafara ba Allah ta ya kawo sauki ba kama ƙwala ta kamar yadda Allah ta ce ya yi wa nabi'u ya kai annabi mai girma lima tu harrimu ma a hallallahu lak dan me kake halatta ma kanka abinda kake haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka tabtaghi marbata azwajik kana neman yardan matanka wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne abu ne ba da tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da matan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya guje su ya kaurace musu tsawon wata guda daya ko wata guda ba kwana daya anna Allah subhanahu wataala ya ce qad faradallahu lakum تحلة أيمانكم الله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض معنى دي النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا مكانش شن زموة يا رمتا مكانش هلاليكم هلاليات sakamakon shan zumuwan ya kawo tsegumi tsakanin matan shi cikin matan shi akwai wadda kullun ɗakinta akwai zumuwa akwai biskit akwai alewa manzala kullun ya zo sai ya shiga ɗakinta ko rana aikin kowace ce sai ya shiga ya sha wannan zumuwa ko ya ci alewa ko biskit sai mata guda biyu suka haɗe mai kai suka ce su suna so su kawo ƙarshen shiga ɗakinta da ake da nan ta ji abin da ya mara shi kenan sa na bai ce ba dai zumuwa ce ba ya ƙara sha ya haramta maka shi ita kuma halaliya ce ga shi yasa Allah ce lima tuharrimu dan me kake haramta ma kanka ma ahallallahu laka abinda Allah ya halatta maka illa anna tahrima zawja sai dai haramta mace matarka ce kace haramun ce akan ka fi kafaratu zihar ciki akwai kafara ta abin nan ta zihari ma'ana duk wanda ya haramta ma kanshi matar shi ce ke haramun ce gare ni ba ta saku ba a wata magana ta malamai muna gane ku tana shiga cikin hukuncin zihari yawwa zihari wanda Allah ya faɗa cikin suratul mujadala yawwa kafara kuma guda uku ce ko dai ka azumin wata biyu shi ran rats ko ka ciyar da miskini sittin ko kuma ka yanta wayan bawa ɗaya daga cikin waɗannan ne za ka yi to da lokacin da mutum ya haramta matar shi bata zama haramun gare shi ba domin mai halalci ba shi ke da ikon haramta ta ba Allah ke da iko kuma Allah ya halatta mashi lokacin da matarka take haramta akan in ka mata saki uku ko kuma in kun yi mula'ana da ita in kun yi li'ani da ita to ta haramta gare ka amma ɗaya daga cikin wannan bai faru ba baka sake ta saki uku ba kuma ko saki uku ne wani ya aura ya sako to ta halatta gare ka muna ganewa ko wa yadkhulu fi hadhihi al-aya mala yace yana shiga cikin wannan aya annahu la yanbaghi lil insani bai kamata ga mutum ba an yatajannaba at-tayyibati ya guje ma abubuwa waɗanda suke masu dadi bai kamata ba ka zan kini sattan kayan dadi ba in kana da su in kuma ana kiran ka wurin su sai ka je ka sha ka je ka ci abokinka ne ce da Allah mu tafi zo mu tai otal restoran mu ci abinci ko zo mu je gidana to ka ce ba ka zuwa bai kamata ba kakka guje ma saboda kayan daɗin nan suna gina maka jiki in ba gaban ka kai wasu shekaru sai ga jikinka na rawa saboda ba ka samu abin da ya kamata ka samu a gani ka shekara baka ci kaza ba saboda Allah jikinka ya sai ya marawa in ka daɗe in ka girma tunda Allah bai haramta maka ba kuma ga hanya ka samu to ci daɗinka wa yuharrima ala nafsi bai kamata mutum ya hana ma kanshi wannan ba bal yatanawaluha mutum ya je ya ci kuma mutum ya je ya sha in na sawa ne ma ka sa musta'inan biha ka nemi taimako da su ala ta'ati rabbi akan biyayya ga Allah subhanahu wataala ka dauka cewa da na abubuwa za su taimake ka akan samun nutsuwa ka bauta ma Allah ko ba haka ba yo in kai wani cin ka sha dadin sai ga tsakanin azhar da lasar ka zo masallaci kana ta takara kai ta yi ba ka jin komi saboda ka samu energy cikakke ga jikinka ta karatu har la'asar sai ma kaga an yi saurin kiran sallar la'asar sai ka diba agogo har la'asar ta yi ba matsalar kun ba kishirwa duk ka riga ka shawo abin da zai ma maganin kishirwa ba yunwa in kuma da daddare ne ka sha ranar kaga sai ka kayi wajen raka 20 da wani abu kana sallah ba kama san kana yi ba jikinka lahiya lau duk wata jijiya ta samu mai abin da zai taimaka mata duk ta miki duk wata lankwasa ga jikinka da an tada maka ita ba ko mana to ka sha daɗi ka ci daɗi ka sa daɗi ka zanna daɗi saboda mi su taimake ka kan samun natsuwa ka yi ma Allah da ka ɗauke su kayan taimako ne na biyayya ga Allah da bauta ma Allah ba kayan jin daɗin duniya kawai ba kada ka bai kamata ka ƙi su ba bai kamata ka nisance su ba da lokacin da Allah ta'ala ya baka su ba abinda muka bada daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kuma Allah ya bi mana Allah ya samu gyara ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم الله ka bamu damuna mai albarka Allah ka bamu cimaka mai albarka Allah ka kawo mana ruwa masu yawa masu albarka waɗanda ba za su rusa mana gidaje ba da kasuwancin mu da shagunan mu bayan Allah Allah subhanahu wataala marasa lafiyar mu ka ba su lafiya marigayen ma Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka hada mana su gida aljanna Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su Allah ka raba su da lalacewa Allah ka ba ka san mu kwanciya hankali da zaman lafiya da haɗin kai ya Allah jami'an tsaron mu Allah ka kare mana su daga harara ƴan ta'adda da ƴan bindiga ya Allah Allah ka kare mu ya Allah daga duk wani makirci da ake kulla mana ya Allah da kaidi da sharrin da ake mana ya Allah waɗanda suke kulla mana su Allah ka mera musu abin su ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين